نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa da gudunmuwarsa da agajinsa da tallafinsa wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da albarkar Allah da alherin Allah su tabbata ga manzon Allah tare da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ci gaba da darasinmu na littafin fannin ta'amul bainar zaujain yau hudu ga watan uku watan rabi'il awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da goma ga watan sha biyu watan goma kai ko shekara ta 2021 wannan shine kasar na 26 daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi za mu tashi shafi na 42 inda malin yake cewa la tasif zawjatika linnas haka ne ko malama aisha haka ne yawa la tasif zawjatika linnas karka dinga siffantawa mutane matarka ko kuma karki dinga siffantawa mata mijinki domin kowanne bangare yana da matsala akwai matan da suke zuwa suna yi wa mata 'yan uwansu bayani akan yanayin yadda mijinsu yake to haka kuma akwai mazajen da suke zuwa suke yi wa wasu maza bayani akan yadda matansu suke to duka wannan na farko dai shari'a ba ta yadda ba na biyu kuma yana daga cikin abin da ke jawo tangarɗa a zamantakewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya ce kada ɗayanku ya biya buƙatarsa da matar shi sannan gari ya waye ya je yana labartawa abokan shi ko sauran abokan zamansa cewa ga yadda suka yi da matar annabi ya ce karku yi haka to yadda annabi ya hana namiji haka ke ma annabi ya hana ki faɗa wa kawarki ko wata daga ciki amma wata daga ta shigo ce ke wata ta ba haka sai a koma gefe a hau kuskus kuskus kana karanta mata yadda suke yi da mijinta wallahi ba daidai bane ba daidai bane da irin haka ne kamar yadda za mu zo mu ji wani mutum zai sinacin maka matarka ko kuma wanda wata ta je ta yi sinacin mijinki ta je ta aure shi ko ta je ta kwace shi in ma ta zo da tsautsayi wala ta je ta neme shi da fasikanci saboda irin yadda ta ji kina siffanta yadda yake miki sai ta ji tana sha'awa tana buƙatar namiji mai irin wannan yanayin kuma ta ji mijinki haka yake daga gurinki wallahi ta tafi ta je ta neme shi in yar iska ce sai kiga tai tabinsa tai tabinsa har sai ta rinjaye shi yayi fasikanci da ita an ga irin wannan da yawa sun faffaru da yawa har gara ma wanda za ta neme shi da aure wannan da sauki amma in kika yi wasa kika je kika gaya wa yar iska yadda mijinki yake to za ki gane kuskuren ki to haka in ka je ka gaya wa dan iska yadda matarka take za ka gane kuskuren ka to kuma shi iskancin nan ba hoto ne a fuska wanda in mutum ya fito za a gan shi da shi ba abu ne wanda yake zuci don haka kana faɗa masa sai ya fara ɗarsasa wani abu a ransa ƙarshe sai ya fara tunanin to ya za a yi samu dama akan wannan matar taka za mu zo mu ji akwai magabata da irin wannan ta same su za mu zo mu ji malam siddiqul inshawi zai kawo mana Allah ya shiryar da mu shine malam yace iyyaka ina jan hankalinka da kunnanka an tasifa zawjatika lil akharina ka je kana siffanta yanayin matarka ga wasu mutane daban ina jan hankalinka karkai haka sai ce fa inna zalika yabqa fi nufusihim shay'an domin a cikin haka idan ka fatsa musu yadda matarka take to abin zai zo ya kwanta a kan ransu a zuciyarsu su dinga tunanin wani abu dangane da matarka ƙala rajulun libinihi yansahuhu wani mutum ya faɗa wa ɗansa yana masa nasiha a ƙabula zawajihi tun kafin ya aure sai ce ya bunayya ya kai ɗana ga wasiya zan maka la tasif mahasina imra'atika kar ka yadda ka je kana faɗin halaye masu kyau da kuma yanayi mai kyau da ɗabi'a mai kyau da mu'amala mai kyau na matarka fa yatma'u fi har rijal in ka je kana faɗa musu irin wannan to sai mazaje su dawo suna kwaɗayinta an gane magana da kyau ku fa yatma'u fi har rijal shi yasa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya ce musu ko magana za ku yi to ku yi normal magana kar ku yi magana da za ta tayar da murya mai zaƙi da za ta sa sha'awa a zuciyar wani Allah ya ce ya nisa annabi sai ce lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna ya ku matan annabi ku ba kamar sauran matan duniya kuke ba amma in kun ji tsoron Allah sai Allah ya ce fala takhda'na bil qawl kar ku dinga gwalan gwatso abin da bahaushe ke cewa gwalan gwatso a cikin magana me ma'anar gwalan gwatso shine a dinga kyautata murya da furuci a sa mata equalizer a tace ta a siranta ta ki je ki same su suna free za ki sha mamaki
ya kake da fatan kana lafiya munafukar Allah ba haka murya ta take ba asali tana da murya normal ya kake ya kwana biyu ya su baba wannan shi ya kamata ta yi amma sai ta murda maganar sai ta zama mai zaƙi takwai to wannan abin yana tayar da sha'awa yana tayar da sha'awa don haka yace fala takhda'na bil qawl kar ku dinga gwalangwatso cikin maganganunku sai Allah ya ce fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa sai wannan cutar ta tashi sai Allah ya ce wa kulna qaulan ma'rufa in kun tashi magana ku yi magana normal magana wacce aka san ku da ita yanayin muryar ki yadda aka san kina magana ki haka akwai waɗanda lalle haka muryar su take Allah ya yi su koya za su yi magana haka take da wannan zakin da wannan equalizer in haka kike bayar da za a yi amma akwai wanda gyara ta suke suna mata kwalliya na fata kuna fahimtar magana to wannan yana daga ciki kuma abin da zai baki mamaki irin wannan muryar miji ya kamata mata ta yi wa mijinta miji ya kamata ta yi wa amma na rantse muku da Allah sai ta yi wasu karci a waje irin wannan muryar muryar ta kuma normal he ta yi wa mijinta haka sai ta juya upside down mijinta ya kamata ta yi wa irin wannan muryar saboda shi ko da bukata ko sha'awar ta ya tashi ba matsala to ba za ta yi wa mijin ba sai ta yi wasu karci a waje a nan kuma cikin gida sai ta dinga wa miji maganar gardawa da karti abin kudin cirfanu na ran ma ɗari biyu da hamsin ko wani bata isa ba gardiya kenan kin zama gardiya kenan billahi liz in sa akwai gardi akwai gardiya yes ina fata an fahimta so don haka shi yasa sai wannan malami yake gaya wa ɗansa ya ce la ya bunayya ya kai ɗana la tasif mahasina imra'atik kar ka yadda ka je kana siffanta ababen kyau da ababen sha'awa da ababen burgewa dangane da matarka fa yatma a fi har rijal mazaje za su dawo suna sha'awarta suna kwaɗayinta in kana gaya musu irin wannan to haka zaki ga wasu mazajen da ke sakar karo ne ce kai wane ce iye ya aka yi ce kai wallahi ma ya sha Allahu tabarakallah ma ya sha Allahu ta ce ya kake ta ma sha Allah ce ai ka bari kawai kawai sai ya ɗebi labari gaba ɗaya sai ya kuza mishi Allah Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wasu ila rajulun anil uqala'i sabihata bina'ihi eh wasu ala rajulun min al-uqala sabihata bina'ihi wasu ila rajulun min al'ukala an tambayi wani mutum daga cikin masu hankali sabihata bina'ihi wayewar garin kwanansa a ɗakin amaryashi kun san haka abokai suke idan mutum ya yi aure yau aka ce ya kwana a ɗakin amarya in ya fito da safe a ce ya ka Allah sauwaje wallahi wasu abubuwan mun san su ana faɗa mana su ba za mu faɗa ba ne kawai saboda wasu ku matsala ce da ku an faɗa muku kuma sai ku je ku ce bari mu kwatanta to ba haka kuma ake so ba wallahi sai ki ga mutum ya fito kawai abokan suna tambaya ya in aka samu sakare gauraka sai ja abokinsa gefe sai ya bahi labarin ya suka yi da amarya jiya wannan jakanci ne na rantse muku da Allah ko kuma ke kawayenki sun shigo ya wance ki a kai ku bari kawai ai wannan nan kaza ka kin zama jaka sakar kari billahi lillahi ba a ba wa kawaye labari na rantse da Allah da yawa daga cikin kawaye za su kwace miki miji kar ki yadda wannan malamai ne suke bada shawara ba wai magana ce ta fatar baki ta kowa da kowa ba Muhammad Siddiqul Minshawi wanda kuke jin kira'arsa shi yake wannan maganar yanzu wanda kuke sauraron kira'arsa so da haka magana ce ta malamai ba magana ce ta hauragiya ba kar ki kuskura ki dinga ba wa kawayenki labarin mijinki yana da kirki yana da kaza yana da kaza yana da kaza ko da za ki yabe shi ki faɗi wasu maganganu dunkulallu a mujin mu gaskiya ma sha Allahu ba laifi wallahi yana da kokari wallahi Allah ya saka masa he ki shuru ki tsaya iyana me yake nufi yana da kokari me yake muku ki ta na ruwanki da me yake mana kawai na ce miki mutumin kirki ne ba ta isa ba sai kin ji abin da ke tsakanin mu ki batta iyanan kar ki yadda ki ƙara gaba kina ƙara gaba he kenan wallahi kina dan juyawa he ta dauki wayar ki kawai dama kin san suwiti kika saka masa kawai sai ta yi sacin suwiti kawai sai ta ga nambarsa il-il-il-il sai ta ɗauka sai ta ajiye miki waya sai ta fita kawai sai ta haidin number sai ta yi sati guda tana kiransa tana masa hira amma ta yi haidin number bai gane wace ba wace ce ba daga baya ta fara bayyana masa karhinta kawai sai ki ga mijinki ya zo yana cewa ni ya kawarkin nan ne wance ta wance ai kaza kaza kaza ta ka ayyarin tana da hankali wallahi ce i wallahi ba laifi kwanakin ba ma ta zo mana ziyara na kafin ki ankara wallahi tallahi sai ki ji cewa ta yi wuf da shi na rantse da Allah ba haka kuke cewa ba ta yi wuf da shi Allah maɗaukakin sarki sauwaƙe to an tambaye shi kaifa wajatta imra'ataka ya ka samu matarka bayan kun yi aure faƙalar rajulu a bi hatkatin ko bi hankatin sai ya faɗa masa yana ya sakaye masa abin da zai faɗa masa ta yace wajadtu ha bi khairin wa salah na same ta lafiya kalau kuma mutuniyar arziki ce shikenan sai ya shiru bai ƙara ko kalma ɗaya akai haka ba fastakhdama kalimatin amma malam muhammad siddiqul minshawi yace kaga sai ya amfani da kalmomi gamammu dunkulallu la tafiru tama'an wanda ba ta da sha'awa abin nan kwaɗayi wala shahawatan ko ta tada sha'awa kama ya fa'alu kafirun minar rijali kamar yadda wasu daga cikin mazaje suke idan an tambaye su dangane da matansu sai su dinga faɗin wasu abubuwa a kansu wanda zai sa wanda ake faɗawan ya fara sha'awarsu fa yasifuna zawjatihim wa ma yahdithu bainahum su zo suna siffanta matansu suna cewa ai suna da kaza suna da kaza suna da kaza wa ma yahdithu bainahum kuma su dinga faɗin irin mu'amalar kwanciya da take faruwa tsakaninsu wallahi wallahi wani har abin da ke faruwa tsakaninsa da matansa yayin da yake kwanciya da ita wallahi sai ya gaya wa wani wata har abin da ke faruwa tsakaninta da mijinta lokacin da take kwance da shi sai ta gaya wa kawarta to wannan jakanci ne da akuyanci akuyanci kenan na yankan shakku saboda haka bai halatta ba waya haki an hakaito cewa anna ma'abad sulaiti wani babban malami da ake kiransa ma'abad as-sulaiti kanat lahu imra'atun jamila yana da wata kyakkyawar mata kyakkyawa tusamma humaida saboda tsabar kyanta ma sunanta humaida kin taba jin wannan sunan humaida dan haka ke ma kin samu ke ki sawa yarki wa kana yuhaddisu julasa'ihi bi jamaliha ya kasance kullun ya zo ya zauna da abokansa sai dinga ba su labarin kyawun matar tasa kai ai mata ta din nan kaza kaza ai ta yi kaza ai jiya ma mun yi kaza ai da daddare jiya ma an yi kaza ai kaza kaza yayi ta ba su labari bi jamaliha fa waqa'a wasfuhu fi qalbi rajulin min mustami'ihi ana nan a haka wani daga cikin wanda ke saurarensa lokacin da yake ba da wannan labarbarun sai zuciyarsa ta ɗarsa su da san wannan matar bai ganta ba amma yadda mijin ke siffanta ta kawai sai ji yana sha'awar kun ga abin da muke faɗa mu yadda mijin ke faɗin yanayin yadda take da yadda suke yi kawai sai ji ya ɗarsa su da santa a cikin zuciyar shi ba a haka ba a haka wani mutum ba shi da mota sai ya yi mota da ya yi mota ranar sai ya ɗauko iyalansa zai tafi anguwa kawai sai ya ga duk inda ya wulga mutane suna ta kallon su duk inda ya wulga mutane suna ta kallon su ai kawai sai ya juya ya je ya sauke su a gida sai ya tafi gurin masu manna tintin sai ya ce a saka min tintin kuma wallahi yana daga cikin wanda suka tsani tintin a mota saboda an canfa tintin galibi waɗanda suke saka shi wasu ba mutanen arziki ba ne suna yin amfani da shi su duhuntar da mota saboda shaidancinsu da iskancinsu amma akwai wanda suke saka shi for security purpose don tsare rayuwa daga irin abubuwa da za a a ce kawai kai wani popular mutum ne ko ina ka wuce an san kai ne a ciki don haka wasu ke sakawa ya ce to hida ya tsantin ta ce wallahi sai da ya sayi mota sai gane a haitin ta na akwai inda yake da amfani saboda duk inda ya wuce sai a sai a dinga kallon sa duk inda ya wuce ana kallon sa da matan shi kawai sai ya ce amanna martin ta ce hi ba zai yadda yana tafiya ko ina matansa suna kallon ana kallon matan shi ba to kun ga wannan shine mai kishin iyalansa amma wani gaura kan matarsa niqabi za ta sako za ta fita sai ta ce dalla ba kauyar banza da Allah kuma ki je ki cire wallahi sai kore ta yace ta je ta cire wai hi ga hiwa yayi Allah ya sauwaje to shine kawai sai san wannan matar ya ɗaursa su a ɗaya daga cikin wanda yake ba su labari faƙalar rajulu lima abadin sai shi mutumin ya gaya wa shi ma'abadin sulaiti ya ce inni zahibun ilal basra zan yi balaguro zuwa basra kuma matar tana basra zan yi balaguro zuwa basra faqala lahu ma'abad ma'abadin sulaiti sai ya ce wa mutumin inni aktubu ma'aka kitaban ila humaida zan rubuta maka wasiƙa ka kai wa matata humaida shi kuma dama abin da yake so kenan tunda ya siffanta matar yayi ta basu labarinta yayi ta gaya musu yanayin yadda suke da ya je yana son ganin ta yana sha'awarta sai ya ce masa ai zai yi tafiya zuwa garin da matar take shi kuma bai san me yake ji a ransa ba sai ya ce a to tunda zaka tafi ni kuma zan baka wasiƙa ka kai wa matata kun ga za mu tatar da mu je mu ko falamma qamar rajulu qadimar rajulu alaiha lokacin da wannan mutum ya iso basra gurin wannan mata alabaru ya ce ha sai ya nemi ya ganta ya kai mata takardar kin ga inda gaskiya ne da he ya samu yaro ya ce ka shiga da wannan takardar ka ce in ji mijinta ya ce a bata shi sai ya yi gaba ba shi kenan ba to amma sai ya ce a kirawo ta yana son ganinta an aiko shi fakallamaha da ta fito sai ya mata hira ya mata taɗi ya mata zance mata maganganu me ya faru wa auqa fi qalbiha shay'an mimma fi qalbihi shi ma sai ta za mu tatar da mu je mu abin da ya ji a ransa na yana sha'awar matar sai ta ita ma ta ji irin wannan abin a zuciyarta kun ga an gamu dama shi ya jiyo yanayinta ne ya je yana son ya zo inda take ya ganta don bukatarsa da ya zo sai nemi ya ganta ya magana da ita baki da baki da ya mata hira ya mata hira ita ma ta ji sha'awar wannan mutumin ta kama ta min mahabbatiha walam ya zal yahtalifu ilaiha to bai gushe ba tunda ta gane aminin mijinta ne har ya aiko shi da sako yau ya zo ya ce ya kawo mata ziyara gobe ya zo ya ce ya zo gaishe ta wa yakhda'uha yana ta yaudararta da maganganu hatta harabat ma'ahu har daga karshe dai ta ce abinda nake so da kai mu gudu mu bar garin nan ni da kai shikenan kuwa suka yi haka fakhtaba'at indahu hawlan ta je ta ɓuya tare da wannan mutum a wani guri tsawon shekara guda hatta a habalaha har sanda ta ɗauki ciki a gurin shi fa umsika biha aka je aka kama shi da ita wa rujimat to ita da ke matar aure ne hi kuma ba hi da aure sai ita aka jefe ta hi kuma aka yi masa bulala ɗari kun gane magana ita an jefe ta tunda tana da miji dama hukuncin wanda ta yi zina tana da miji kenan aka jefe ta hi kuma da ke ba hi da mata aka yi masa bulali ga sabo ga kuma mutuwar aure ga tafiya lahira yawwa ba za ta tafi wuta ba wataƙila tun da dama wannan zunubin kankare shi shine a jefe ta wala Allah Allah ya fi mata bayan wannan to saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah wasu abubuwa da muke yi a gidajenmu da yanayin yadda muke barin matanmu galala da yadda wasu ke barin kansu a wargaje wallahi ba daidai ba ne amma fa in muna son Allah ya tsare mu ya tsare mana mutuncinmu domin akwai wanda suke ganin irin waɗannan abubuwan wayewa ne wayewa ne ta banzatar da kanta ko ya banzatar da kanshi ta banzatar da mijinta ko ya banzatar da matar shi a gani mata za su abokanka za su higo gida matanka suna tsakar gida sai ka ce ku tsaya ina da ina zuwa sai ka higo ka ce to maza duk ku shiga daki haba mai gida yanzu ba za mu ga ka ce a za ku gaisa amma ku shiga daga cikin daki su shiga sannan sai ka ce wani eh to shigo idan mutum ya shigo suna daga cikin ɗaki labule a sake sai kana falo kuna tare ku ce wane ne ya shigo bismillah ku gaishe shi to wane sanda zuwa ina kwana lafiya lafiya lafiya to madalla sai ku gum a ciki kar ki fito kina zariya ki yi kudu ki sake dawa ki arewa ki yi gabar ki sake dawa ki yi yamma suna falo da hida abokin shi kina shoyin kina nuna kanki a matsayin mace a gaban abokin shi ba daidai ba ne wannan dai yusanci ne rashin kishi ne da kuma sabawa Allah da haka ne mazaje da yawa suke sha'awar matan abokansu da matan 'yan uwansu da matan danginsu sau da haka duka wannan ba daidai ba ne dole ne mu ji tsoron Allah mu kiyaye to amma yanzu ki lura ki ga abin da yake faruwa abin ya zama wani ado ya zama wata kwalliya ya zama wani fashion mutum ya zo da matar shi gidan abokin shi ko ya ɗauko abokin shi ya shigo da shi cikin gidan shi yana yin wasu abubuwan da ba suke shi kenan ba a gaban matar wallahi ba daidai ba ne kuma musulunci bai yarda da wannan ba yana daga cikin abin da yake haddasar da fitina da sha'awa ta shaidan take shiga tsakani Allah ya kiyaye kun afifan ka zama kamamme shine babinmu na gaba al'iffatu ra'asu malin rajuli kamewa ita ce ƙololuwar dukiyar namiji ƙololuwar abin da namiji ya kamata yi wa kansa wala ƙimata lirrajuli idza zahabat iffatuhu babu ƙima ga namiji idan kamewarsa ta tafi idan har ya zama mutum ba da kamewa a rayuwarsa to ba da ƙima ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce sab'atun yazilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu akwai wasu mutum bakwai wanda Allah zai saka su a inuwarsa a gobe kiyama ranar da ba wata inuwa sai ita minhum daga cikin waɗannan mutum bakwai rajulun da athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin akwai mutumin da mace za ta kira hima abociyar kyawu da kuma dangantaka tana da dangi ce kuma kyakkyawa ce amma ta bukace shi da bukata faqala inni akhafu Allah rabbal alamin ya ce wallahi ni ina tsoron Allah ba zan iya mu'amala da ke ta namiji da ya mace ba zan iya ba ina tsoron Allah yau an waye gari da yawa daga cikin mutane ba sa irin wannan abu samari suna amfani da wasu damammaki shi yasa ki yi hankali da samarin nan ko da a ce ke kamammiya ce ba za ki yadda ki bawa namiji jikinki ba to ki yi hankali kwanan nan wani ya nuna min wani cingam da wani minti ya ce kaga wannan mintin malam na ce eh ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa in mata ta kuskura ta shashi a cikin minti goma duk tsoron allanta duk kame wata sai ta bukaci da namiji ya ce da samari suke yawo gurin hira su ɗauka su ba wa mace ko kuma da kikin zama kwaɗaya yatu sakatare janar na kwaɗayayyun anguwarsu ana baki haiki karɓa kai wallahi na gode ɓarɓar haiki jefa kina jefawa minti goma yayi yawa wallahi ya ce komai kamewar mace sai ta bukaci wannan namijin ya sadu da ita akwai cingam akwai sweet da samari suke yawo da shi da kunne na na zo wucewa na ji wata tana yi wa saurayinta waya tana cewa karfe nawa za ka iso yana to yanzu dai an yi magariba ina ga kafin insha ko bayan insha karfe takwas ko kaza ko kaza to da Allah ka taho ta gurin malam buba mai indomi ka saya min indomi a gurin hira na ce tsarki ya tabbata ga Allah ya je ya soya mata indomi ya taho mata da hi gurin hira to ki gaya min idan mutumin banza ne akwai abin da kemis zai je ya saya a bahi na naira hamsin ko na naira ɗari ya saka a cikin indomin ya kawo mata na rantse da Allah sai ya kwanta da ita a wannan daren wallahi tallahi amma waye jawo mata kwaɗaya ya ta zama shugabar masu kwaɗayi yau da yawa daga cikin 'yan mata abin da suke kenan ku ji tsoron Allah kin ɗauki kanki a banzace ba kya kiyaye kanki ba kya kama kanki baki san duniya ta ci gaba ba zamani ne ya zo da hayaniya kina nan ke a daskare baki san me duniya take ciki ba sai an zo ana gaya muku ku ɗauke mu kauyawa ni da ke gani na billahi lazi ke kin kanki ki kalli ƙwayar ido na kin san na wuce ba kauye na rantsi da Allah ke kin san wallahi ni wayayye ne ta ɗaga ta wajen billahi lazi la ilaha illa huwa na san abin da baki sani ba wallahi kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba ka tambari ne ya bata ni Allah gaya muku magana ku tsaya ku saurara aka muku amfani so abubuwa ne ga sanan na rashin mutunci ana yin su bila adadi amma da yawa daga cikin mata ba sa kwana ka namiji zai zo ya yaudare ta ya abubuwa kawai kama hanya ya tafi kuma da yawa daga cikin mazajen da suke zuwa suke wa 'yan mata irin wannan shagantakar ba sa iya auren su wannan kan abu ne sananne kwanan nan wata yarinya ta kira ni tana kuka wallahi tallahi ta ce min saurayi ne ya zo yana santa ta yarje masa ta baki komai na jikinta ya ce kaji yardar banza Allah wadaran wannan yarda billahi lazi ta ce babu abin da bai yi da ni ba malam amma daga karhe ya gudu ya ce ba zai aure ni kaji sai yanzu ne ni aka kawo kara gurina na lokacin da suke sheganta ko da minal ja'irinan su ni ban san ma ina suke ba to amma yanzu da ta rikice ta tabbatar ya gudu mata to shine yanzu ta nemo malam albani tana neman shawara ga matsalar ku kenan a lokacin da ake cewa ki nutsu ki nemi mutumin Allah ki kame kanki ki nutsu ki nemi mutumin Allah ki yirfa wa ƴaƴan da zaki haifa asiri ki nutsu ki nemi mutumin Allah ki rufa wa iyayen da suka haife ki asiri ki tafi gidan miji ba wani matsala a tattare da ke na tarbiyya a lokacin ba za ki yarda ba ba ki fahimce mu ba sai kina ganin ai an takura ki ai an hana ki ai so ake sai an mai da ke ustaziya to shikenan kar ki zama ustaziya ki zama abin da yake so ki zama duk abin da yake so ki zama ki zama kar ki zama ustaziya tunda ustazanci tozarta ne da wulakanta ke abin da kika dauka kenan na rantse da Allah babu abu ne alheri ga namiji da ya mace irin ya zama ustazu ya zama nutsatse ta zama nutsatsiya ya zama mutumin Allah ta zama mutuniyar Allah ba alherin da ya wuce wa ya mace wannan
amma bini bini ya kake lafiya ya yaushe za ka zo gabu da shi wallahi takwal takwal takwal tana tallo tauna cingam wai ke ga ki wayayya ki gama in dai namiji ne wallahi zai kai ke baro ki an kai irin ku da yawa an baro su kai irin ku da yawa an baro su saboda haka wallahi tallahi nutsuwarki ba ni ba bashi kuke bi na ba shi yasa ba abin da zai hana ni faɗa muku gaskiya wallahi in kuma akwai mai bi na bashi anan ta daga hannu babu to sai a bannin faɗi gaskiya ta yawwa wallahi ki nutsu shine kawai in kika nutsu kin taimaki kanki mu ma kuma kin taimaka mun samu ladanki amma kin ce ba za ki nutsu ba ba za ki ba hanyar Allah ba ba za ki kame kanki ba ke kenan bini-bini cikin kawaye bini-bini an tafi biki bini-bini an tafi yanzu kwanan nan wani babban mutum a garin nan ya aure wallahi na faɗa muku anan kowa ya san shi yayi aure da amaryar da dangin suka dage akan cewa su sai sun yi digin an zo da makaɗi an yi rawa shi kuma yace billahi lazi la ilaha illa huwa uban kuturu ma yayi kaɗan balle da makahu ba wanda ya isa malam albani ne zai zo ya masa walima duk wacce ba za ta zo ba kawai ta bar gurin babban mutum a garin nan na rantse da Allah tsabaragen ba a ma shirya ma ni zan yi walimar ba sai ana wahe garin walimar aka buga mun waya to ni kuma ina da shedul dan ba mutum ne ya ajiye ni a garin ba ko ba haka bane ba zaman ka nake yi ba ina da abubuwa na da nake gudanarwa so ba lalle bane ka neme ni ka same ni a lokacin da kake bukata sai na ce gaskiya ba zan samu zuwa ba wallahi bawan Allah nan yana kuka ya buga mun waya ce don Allah malam na san ban kyauta maka ba amma bala'in da na fuskanta kafin a iso wannan matakin malam shi ya jawo baka san wannan magana ba sai yau ka taimake ni don Allah ka zo kai waliman nan da ya faɗa min abin da ya faru da shirin da suka yi ya zo ya wargaza shirin sai na ji to ni kuma ya kamata in sassauto duk da cewa an yi bypassing ɗina na je na yi musu abin da nake suke bukata to da ikon Allah ko sai na je da gangan na cewa mai kyamara kar ya ɗauki duk abin da zan faɗa don zan yi mutsu-mutsu da su ne gaba ɗaya ya ce karka yadda ka ɗauka gaban ni kawai to ina jin dai amarya dai tun da aka fara wa'azin nan har aka gama kuka take yi sanda kowa ya sharɓa har da hawaye wallahi fata-fata ya ce in dai wuta ne ku shiga gata nan dan abin da ya faru duk da an yadda za a yi walimar wallahi kwamanda ka san mai kiɗa suka ɗauko suka ajiye a gefe suna jira na gama walima su kuma su higo su cashi to da na iso na ga wannan sai na sake dama ina nan sai na zo nan dama ina nan da dan sauki sauki da na zo na ga wannan sai na sake zuwa nan nace lalle zo za ku gane kuskuren ku wallahi ba duka ba zagi amma sanda kowa ta ji ta ji a jikinta ai so wannan duniya wannan duniya mata suke nema me suke bukata a rayuwar nan yanzu a wannan lokaci da mutuwa ake yadda kasan ana fesa mutane shantos yadda kasan mutuwar sauro fes kawai sai ka ji guda bakwai sun tafi lahira fi sai ka ji guda goma sha biyar amma a hakan wai har yanzu kin kike gane Allah shi ya kamata abi wai an zo malam albani zai yi walima kun ajiye digin a nan da sufika narka-narkan sufiku da wani shegen aski ya yi bobi brown yana jira ya malam ya fita shi kuma ya shiga ya kafa tasa wallahi abinda suka yi mutumin nan kenan ba gidan tarbiya ba ne na ce to za ku gane kuskuren ku to haka fa mata kuke fa shi yasa kuke kamun jarabawa a aure ki gama lalata ki gama shegantaka kin iki nutsu kin iki ba Allah ke kenan bini bini kaza ki sai daga karshe kuma sai ki je ki fada hannun mugu yayi taggara ki wallahi tallahi kuma bayan da kika iya ya daka ya daka ya daka ya daka ya gaggaura miki mari ya zunzunduma wa iyayenki ashar kuma wallahi ya hana ki abinci in dare ya kuma ya zo ya ce kaza ki ce kaza ya gaggaura miki mari wallahi ya turmishe ki wallahi baya da kika iya ki ji ni da kyau baya da zaki yi da ni wallahi zaki gyara kawai ki gyara ki ba Allah wallahi gashi na ajin muna ganin matsalolin suna zuwa gaban mu nan yarinya idan ta zo tana faɗa ma yadda ta yi rayuwa yadda ta yi rayuwa wallahi kai kasan dole Allah ya jarrabe ta da mungun muji wallahi ta kita ba Allah ta kita nutsu ta kita wa Allah hidima ta kita addini tana hayaniyar banza kuma wai tana so yanzu Allah ya bata mijin da zai bi ta sawu da kafa ke baki ba Allah ba kuma kina so ki samu wanda zai bi ki ba zai yiwu ba saboda haka wallahi wallahi in kuna so Allah ya muku abin da kuke so to ku yi masa abin da yake so cewa ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an sai ce falyastajibu li sai ce wal yu'minu bi la'allahum yarshud kina son Allah ya biya miki bukata eh to ki ba abin da Allah yake so yasa wata jaraba da wasu suka shiga su suka jawo kansu su suka jawo kansu to ke yanzu da baki shiga ba to yake kokarin gyara ki saitu sai ki ga Allah ya hada ki da na arziki na kirki sai ki zauna lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya da haka yake cewa a mutumin da mace ta kira shi ma'abociyar kyawu da kuma dangantaka amma ce yana tsoron Allah wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi kana abdurrahman al-fassi ko qassi min al عباد فأحب سلامة الزرقاء فقالت له يوما أنا والله أحبك ومن العباد واتو عبد الرحمن القسي yana daga cikin masu ibada to sai ya so wata mata ana ce mata salamatu zarqa faqalat lahu yawman wata rana sai wannan matar take ce masa mutum ne mai ibada sai dai ce yana santa sai take ce masa wallahi ana uhibbuk wallahi ina son kawa ne faƙala laha sai shi ma ya ce wa ana wallahi kazali wallahi ki ni ma ina son ki wance wallahi ina kaunar ki faqalat lahu yawman sai ta sake ce masa uhibbu an aba'a muka ala fammi ina so ka sa bakinka akan bakina kai kisan dina kenan wanda wannan yana daga cikin abin da yan mata da samari yanzu suke yi suka je gurin hira zai rungumi ko ina a jikinta wannan fa nutsatsu kenan masu hankali bayin Allah Allah zai runguma komai a jikinta zai taba ko'ina a jikinta za ta taba ko'ina a jikin shi kuma a tashi a rabu a haka amma lalatattun su wannan babu abin da ba sa yi da 'yan mata duk abin da namiji yake wa matarsa to suna yi wa 'yan matansu wasu ma suna ɗaukar su tafi da su wasu gurare sai bayan wasu lokuta su dawo da su jiya muke tafiya da su kwamanda za mu je kwamilatta sai muke taɗi akan cewa waɗannan gidaje na karuwai na sabon layi duk yanzu sun tattashi su kwamanda suna bayan mota suna hira sai na wayo na ce musu amma kun san me yasa waɗannan gidajen karuwan suka tattashi aka rurrufe su suka ce a'a sai na ce musu samun karuwai masu lasisi a gidajen iyayensu su ya tada waɗannan lalatattun da yan mata a gidajensu na tsatsuri da su da iyayensu su don haka sai zama waɗannan suna da kasuwa mutum ya san ba inda zai je hira mata yarinya ta bashi kanta don haka dole ya taho gurin wannan kwatamin haka ne ko ba haka ba to amma yanzu yarinya ce a cikin gidansu za a zo a yi zina da ita a gidansu za a zo a ɗauke ta a mota a je a gama abin da za a yi a dawo da ita ta ya za a yi waɗannan su yi kasuwa bayan ga masu lasisi a cikin gidajen iyayensu ban gane ko kun fahimce ni ba wannan dalilin yasa waɗannan ba su da kasuwa duk sai suka watse saboda ga na asali yes shine yanzu jiya muke magana da kwamanda barema yan mata ba suna zuwa shuka ba hakan nan bara kwamanda yake cewa an samu kusan yan mata guda goma da aka yi wa ciki a cikin gona 32 mutum 32 a nan kwamil baujuɗe dattawa masu ɗaukar yara su je su musu shuka sai suna turmushe yaran a cikin gona ke kina nan kina ganin wayayyu ne suke zina to ƙauyawan masu waye masu barema ba za mu gama lafiya ba fa na rantse muku da Allah ba za mu gama lafiya ba tun da dai ba za mu ba Allah ba kuma dan tsiya da shegantaka mutum zai zo yana neman aure ruwa a jallo
ai bata gama makaranta ba muna so sai ta yi kaza da kaza da kaza a lokacin da take faɗin wannan uwar da take faɗin wannan bata san cewa samarin da suke hawa kan yarinya sun fi mutum talatin ba
wallahi mu yar mu ba za mu aurar da ita ba saboda haka in za ka haƙura sai ta gama makaranta ka haƙura haji munafukar Allah
eh yarinya ce karama yaushe ma wannan yarinyan ta girma
ha ha da Allah zai miki kashafi ki ga abin da ake da ita da za ki gane ta girma billahi allazi la ilaha illa huwa za ki gane ta girma so tsiyaci ana nan ana yin ta bila adadin kuma so ake wai dan dan dole sai Allah ya ba mu abin da muke so bayan kuma ba mu masa abin da yake so yanzu shekaran jiya jiyan nan wani yaro ya kira ne yake ce mun yaro ne an bashi mata an gama komai ya kai kayan aure ya ba da sadaki har ana shirin sa rana tsakanin wannan satin amma yanzu an yi discoverin yarinya tana zuwa wani hotel ana kwanciya da ita har an kama ta kusan sau biyu yanzu duk abokansa sun gane abin suna tunanin su je su gaya mar ko kar su gaya mar shine aka bugo min waya ake neman fatawa an ba da ita an yi komai kuma su abokan sun gane shi na Allah ne ita kuma ana zuwa ana fasikanci da ita yanzu ya za a yi su gaya mar ko kar su gaya masa shi ne aka bugo waya ake neman fatawa a burina wannan fa shine hayaniyar da muke ciki an ƙi abu Allah an ƙi a yi aure a zauna lafiya an dawo ana shegantakar da ba ita take shi kenan ba to ta za a yi a zauna lafiya ba zai yiwu ba Allah ba zai yarda da wannan ba kuma wallahi tallahi ba zai zaunar da mu lafiya ba yan mata da yawa da ake aurar da su na rantse muku da Allah mazinata ne ake aurar da su kai wallahi tallahi akwai yan mata da yawa da suke zuwa da sabon ciki sabon ciki na wasu samari su shiga gidan miji da su yanzu bai wuce sati biyu ba ko uku wata yarinya an gane cewa lalle ta samu ciki na sati hudu wata ɗaya kenan an hura wa wanda ya kawo mata kayan aure wuta akan ya fito a ɗaura auren saboda sun gane ta yi ciki a wani guri sai aka hura wuta ka fito in ba za ka fito ba mu wallahi kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai wasu suka zagaya suka ce ka je a yi muku gwajin ciki muna da labarin ta yi ciki ke sa suka hura ma wuta wallahi tallahi ke ce in shikenan ya yadda amma akwai gwaje-gwaje guda biyar da za a je a yi za a yi na hiv za a yi na hepatitis za a yi na koda za a yi har wanda ma ba a yi za a gwada ruwa za a gwada jini duk sai an gwada komai ya ce a gwada komai sannan a daura ana zuwa kawai sai aka same ta positive tana da ciki yi same tana da ciki waye miki ciki ta faɗi wani daban ba shi da yake neman ta wanda ya kawo kayan aure ba abin da ke faruwa kenan wallahi tallahi yara ne kun basu inda suka ga dama suke fita yanzu a islamiyya ne yarinya za ta fito daga islamiyya amma sai ta ƙara suwa islamiyya ana samu matan aure ga sunan ummahat ranar na faɗa muku nan mitin da muka yi da ku akan maganan kuɗin makaranta akwai waɗanda mazajen za su ba su dama sun taho makaranta makaranta amma sai ta huce gidan ƙawalliyar roman gwada ta huce gidan ƙawarta to ki gaya mun idan kawar ba ta Allah bane ba sai a shirya abin da za a shirya ba himijin yana can ya bata akan ta tafi islamiyya abin da yake faruwa kenan munafurci eh a lojin kwana takwas da suka wuce kun ji ko kwana takwas da suka wuce kwamanda an kira shi ya je ya ɗauki wata yarinya da yunifom ɗinta na makaranta daga lojin ya mai da ita gidan ubanta ta taho makaranta ta tsaya a lojin an yi mata darasu a nan yi an mata darasu mana ta zo ta ɗau karatu ta ɗau karatu Allah ka sauwaƙe Allah ka yayi saboda haka wallahi dole he mun ji tsoron Allah idan muna so Allah ya taimake mu ya saita mu ya dawo da mu kan hanya ya biya mana bukatunmu na ai wallahi wallahi babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar aure na rantse da Allah in ina gidana har ba na son fitowa wallahi dole ce take sa nake fitowa gurin ba yadda na iya dole in fito amma in so samu ne in kwana a gida in wuna a gida in yi magariba na yi la'asar na yi isha na yi asuba in sake azahar in sake la'asar haba mala yasa daga ranar da aka ce yau sallah ta zo muna da dan hutun nan ba za mu fito ta alim ba wala har wani daɗi nake ji ce ba ta alim za mu dan huta a gida da mu da iyalanmu ba mu fitowa abba masha Allahu tabarakallah mu baje baje a cikin iyalanmu na rantse da Allah akwai abin da yafi wannan daɗi in ban da karatun addini muke yi lada muke nema ke kin isa ki fito da ni daga gidana ke kin isa ke kin isa wallah baki isa ba ki fito da ni daga gidana Allah baki isa ba to amma da ki aikin Allah ne dole mu fito mu zo mu yi saboda muna neman rahamar ubangiji amma akwai abin da yafi daɗi sama da zaman gidanka cikin iyalanka yaro ya maka barkwanci kai masa barkwanci ya zolaye ka ka zolaye shi ka ɗaga shi sama ka wulla ka tafe ka rungume abinka a yi girki mai rai da lafiya a zo a baje ma ka sharɓa ka sharɓa ka sha ruwa ka yi miƙa ka ce Allah ya muku albarka akwai abin da ya fi wannan daɗi yana nan kawai kina ta rayuwar wahala bini bini an ganki da jaka kin bi tsawon titi kin yi barunde daga nan kin tsallaka kin yi ceceniya inna lillahi wa inna ilaihi raji hawa mala Allah mala komanda eh akwai rayuwa mai daɗi irin rayuwar aure in ba ƙauyenci irin na wasu mutane ba mala kina ta wahalar banza Allah ya sauwaƙe ya ku haƙuri yau karatun fa haka za a yi ta haƙuri da shi an gane ko to shine ta ce wai tana so ya sa bakinta akan bakinsa shine abin da na ce yana faruwa yanzu da yawa daga cikin 'yan mata kana wa ana wallahi yace gaskiya ne ni ma haka zan so haka qalat sai tace fa ma yumna uka min zalika to in dai ka yarda na yarda me zai hana mu haka fa wallahi innal makana la khali tace na rantsi da Allah ba wanda yake ganin mu fa qala laha wai haki sai wannan mutum da ke mai tsoron Allah ne yace tir da ki Allah wadaran naka ya lalace inni sami'tu Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi kaji ustazu akramaka Allah eh Allah ya ƙara mana imani billahi lazi kawai sai ya jawo mata aya ya ce na ji Allah yana faɗa cikin alƙur'ani yana cewa al'akhillahu yawma idin ba'aduhum li ba'adin aduwwun illal muttaqi masu son juna da ƙaunar juna a gobe kiyama za su tahi cikin gaba da juna in ba wanda suka ƙaunaci juna suka so juna akan tsoron Allah ba in dai irin wannan kauna kike min in rungume ki in yi kisan ɗinki ta ce yace Allah wadar na ki ya lalace ba ruwana da ki in dai kauna ce wanda za ku amfana da ita a gobe kiyama to ya zama kauna ce ta tsoron Allah yace ba zan yi ba ba zan yi ba yasa dole sai mutum ya yi wa kansa tattalin tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khairar zadi taqwa ku yi guziri in ji Allah ya ce mafi alherin guziri shine guzirin tsoron Allah in ba ki da tsoron Allah daga kin samu keɓewa da wani munafiki wallahi sai rinjaye ki yanzu na sai ki ji ki a wani labari daban in ba ka da tsoron Allah kana keɓancewa da wata munafuka wallahi ta kai ka tabaroka amma soyayya ba a hana soyayya ba amma a yi ta Allah da annabi a yi ta tsoron Allah a yi ta tsoron Allah duk kalmomin soyayya a faɗa wa juna duk wata magana da za a faɗa don a ji ana ƙaunar juna babu laifi a cikinta amma kar a faɗi maganar batsa kar kuma a kai hannu zuwa ga jiki Allah ya hana manzon Allah cikin hadisi ingantacce ya ce a samu ƙusa inci tara a buga wa mutum a tsakiyar kansa har sai ta nutse ya fi masa alheri sama da ya kai hannunsa zuwa ga matar da bata halatta gare shi amma yau an waye gari kaso tamanin da biyar na shirar 'yan mata da samari wannan shegantakar ake aikatawa wannan shegantakar ake aikatawa kaso 85 Allah ya kiyaye da haka yake yake ya faɗa mata wannan wa ana akrahu an takuna baini wa bainaki adawatin yawmal qiyama yace kuma wallahi ina tsoron a ce gobe kiyama mu tahi ni da ke muna muna gaba da juna to muna aikata haka to gobe kiyama za mu tahi muna gaba da juna malam Aminu Daurawa na taɓa faɗa muku wannan magana wata mata ta kawo ƙaran mijinta suna yawan zargin juna daga ya fita sai ta buga marwaya ina kake ta ayya ina gurin suwa na dai yanzu nan dai nan da minti talatin zan dawo to maza maza yana dawowa in ya ƙara fita ir ina kake ka faɗa min gaskiya gaba ɗaya sun kasa nutsuwa da junansu Malam Aminu Daurawa sai ya kira su ya ce ku zauna sai kai e tsakaninka da Allah akwai abin da ya taɓa shiga tsakaninka da yarinyar nan kafin ka aure ta bawan Allah ya yi haka ya shiru ya ce ka gaya min tsakaninka da Allah ya ce gaskiya malam akwai ya ce mai ya faru ya ce tsakanin da Allah na sha shafa jikinta na sha taɓa nonanta na sha saduwa da ita sai ce ta wannan shine ya hana ku zaman lafiya da nutsuwa da junanku ba za kuma ku taɓa yarda da junanku ba har abadan abidina saboda haka ki ji da kyau duk namijin da kika da kika ba shi jikinki to ba ke ba yarda da ke har abada kun gama yarda da juna har abada har abada kun gama yarda da junanku motsi kaɗan zaki ce ya tafi yana yi wa wata irin abin da yake miki lokacin da yake neman ki lokaci kaɗan idan kin tafi gidan ƙawa zai ce kin tafi gidan wani tsohon saurayin ki wanda ya saba yi miki abin da yake miki kafin ya aure ki saboda ku shiga tete tun daga nan duniya Allah zai muku azaba ta rashin yarda da juna kafin ku je gaban sa subhanahu wata'ala Allah yayi Allah yayi summa nahaba wa ainahu tadmi'ani wannan mutum sai ya tahi daga gurin wannan mata idanunsa suna ainihin wato zubar da hawaye min hubbi ha saboda yana kaunarta amma kuma gashi ta zo masa da ke gantaka wa aza ila tariqati allati kana alaiha min an-nuski wal ibada sai ya dawo kan hanyarsa ta ibada ya dawo kan hanyarsa ta ta tsoron Allah qila li arabi an tambayi wani balarabe wa qad qala ishquhu lijariya a lokacin ya shiga cikin soyayya da wata yarinya ma anta sani'un law zafarta biha wala yarakuma ghayrullah kai wannan yarinyar da muka kana santa tsananin santa ya maka yawa me kake tsammanin zai faru tsakaninka da ita idan da yau za a ce ga ka ga ita kuma ba wanda yake ganin ku sai Allah kala sai wannan balarabe yace idan ya ce to kuwa lallai wallahi la la'aj'aluhu ahwanan nazirina ni ko da sai na sanya kallon da za a yi mana ya zama mafi wulakancin kallo me yake nufi da wannan shine duk wanda zai gamu ba zai ba zai in dai dan banza ne ba zai zo ya gamu a haka ba domin tsakanin da ita tana can ina nan a yi hira a yi maganganu na kirki amma maganar in kusance ta ko ta kusance ne ya ce wallahi tallahi ba zan yi ba kar ku ga ina son ta san da nake mata so ne na mu so juna tsakaninmu da Allah mu je lahira mu samu aljanna to yanzu da yawa daga cikin masa- samari da yan mata irin wannan soyayya suke yi yarinya idan ma mijinta ko saurayinta ya cika faɗa mata gaskiya da nuna mata ta ji tsoron Allah shikenan sai ta koma tana kyamashi wallahi in aka yi wasa wannan shine ajalin neman da yake tsakaninsu ya ce kai ni fa bana son takura fa kai kullun nasiha kullun aya kullun hadisi kullun fada a a ni gaskiya ba za mu daidaita da kai ba shikenan ta katse soyayyar kenan har abadan abidina ba matsala ki katse soyayyar ki je ki nemi wanda zai zo yana ce miki sai ke zunzurutun mazarutun kwallon kwankwalatan tantanin makwallatan kokon kurkurun kurabatar makoshin zuciya waye waye waye ya tara miki kasa ya ziga ki ya ziga ki amma na tambaye miki da Allah matukar ba akan tsoron Allah kuka yi wannan soyayya ba sai kin yi nadama wallahi sai kin yi nadama duk waɗannan abun mun gani duk wannan abun mun gani akwai wanda na sani tsabar yadda yake son yarinyar da yake nema mutum ne mai arziki mutum ne mai arziki wata sallah da ta zo Dubai suka tafi je mata shopping din sallah Dubai da aka tashi yayanta abin nan kaninta aka hada su suka tafi Dubai tare ya je mata shopping wannan wai kayan sallah aka je saiwa Dubai doguwar riga mai wani yare-yare hakan nan da wasu agogwanni da wasu sarkoki da wata shegantaka him aka yi mata kaya tanti guda aka dawo ta kyautar da na kyautarwa ta ajiye na ajiyewa da aka yi auren ba su yi wata shida ba auren ya mutu to sai me kuma ai duk rayuwar da ba akan Allah aka gina ta ba sai an yi da damar yin ta wallahi wallahi tallahi saboda haka wallahi ku higa taitayinku ita wannan rayuwar kawai ka bi Allah ne sai ka zauna lafiya in ka ki kuwa to shikenan ba hauhe ce in ka ki sarar masallaci to za ka yi ta market kasuwa ba wallahi sai ka share ta tas billahi lazi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harfe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya kai mana Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ya shirya mana da ƴaƴan mu da matan mu ya shirya mana da matasan mu da ƴan matan mu ya sa aljanna ta zamto makoma a gare mu ya kuma haramta wutacin naman jikin mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu wanda muke neman tsarinsa na sharri Allah ya tsare mu Allah ka ba mu haddan alƙur'ani ka sa ƙur'ani ya cece mu ka sa aljanna ta zamto makoma a gare mu ka ji kan iyayenmu ka gafarta musu wanda suka gabata waɗanda kuma suke nan da rai muna roƙonka subhanahu wata'ala ka raba mu da su lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shirya mana da ƴaƴanmu Allah ka shirya mana da ƴaƴanmu ya Allah yawwa akwai ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na social